الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ga cikin ikon Allah wannan rana ta Lahadi 18 ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu eh dawo bayan ma ba a sai daukewa ba shi kenan ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yankon Allah ga shi wannan rana samu a yau lahadi 18 ga watan Ramadan hijiran manzan Allah tana 1444 wanda ya daidai da tara ga watan ainihin wato April 2023 miladi annabi Isa alaihi salam yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na jiya insha Allah ma'allaci sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيب ونفخ في الصدور ذلك يوم الوعيد
الله مرحبا سركيتي وجاءت سكرة الموت بالحق lokacin da ɗan adam rayuwarsa ta ƙare ajalinsa ya zo to magagin mutuwa zai zo shi ne sakaratul maut ɗacin mutuwa wahalar fitar rai shi ne sakaratul maut wannan zai zo Allah sai ce zalika ma kunta bi utahi wannan shine abin da kake gudu abin da kake tsoro kai nan adam abin da kake tsoro musamman kai nan adam wanda baka yi imani ba domin aka dauko siyakin ayoyin da aka karanto zaka ga wannan aya ta fi tafiya akan wanda bai imani ba bai aikin kirki a duniya ba kuma guri ya kure masa saboda haka za ka ga aksari wannan su ne idan Allah ya kawo mutuwa suke tsoron tafiya amma kuma ayar ha'ilau amma ce sai ta to akan ɗabi'ar ɗan adam ko musulmi ne ko mumini ne ko kafiri ne ko munafiki ne ko fasiki ne kowane irin nau'i ne na ɗan adam mutum to ɗabi'arsa baya tambuwa aya ta zama amma kenan amma suna duk ɗan adam bai san mutuwa amma wanda ya san ya shirya abin kirki a duniya to za ka ga bai ma damu da mutuwa ba saboda ya san ya bi Allah ya yi iyakar aikinsa ya bi umarnin Allah da manzon Allah ya yi rayuwarsa mai kyau daidai gwargwado ya bi umarnin da Allah ya ɗora masa da shari'a ta ɗora masa to za ka ga wannan tsoron mutuwa a wajensa da sauki shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki yana gwada fitar rayukan muminai rayukan ruhin mumini idan sakaratul maut ya zo mutuwa mala'ika ne shi ne azra'il al-maut ya sa za ka ga lamirin mutuwa yana zuwa lamirin ainihin ba mace ba za ga aksali yana zuwa lamirin wato namiji maniyyatu mutuwarsa ga al-maut ya zo da lamirin Azrail shi ne al-maut mumini wanda ya fi Allah mabucin Qur'ani masoyin manzon Allah mutuwa ta kan zo masa da sauki sakaratul maut din ta kan zo da sauki kamar yadda za mu ga babban shehun malamin nan Usman bin Hassan mai littafin nan da kuka fi sani durratun nasihina akan kawo labarai isoshi na hadisai wanda yakan ma haɗa da ayoyin ƙur'ani wanda suke daidai da abin da aka kawo a cikin isoshin abin da ya zo da su ya zo magana kan cewa ya kawo wani labari wanda aka ce ya ce waje a kabar ya zo a cikin labari aka ce kabar zai iya zama aka ko sahabbai ne suka ba da labarin ko ma ya yi gaba zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗan adam mumini ya zo mutuwa mumini ya zo mutuwa Allah ta muna ciki to mutuwa za ta zo Allah ya aiko mutuwa ta zo ta karbe shi Allah yana karɓar mala'ikan mutuwa yana fitar rai ne ta baki zai fara zuwa baki idan ya zo bakin mutum sannan zai fitar da ruhi na rai to sai baki sai ya magana ya gaya wa mala'ikan mutuwa cewa a'a saboda zalika ma kun ta min wuce dan adam ba ya san mutuwa sai baki ya ce a'a aini ba za a fitar da ni a fitar min da ubangidana sanan sanan ma domin wannan bakin ni din nan da ni ke ta zikiri yana ta la ilaha illallah yana ta zikiri da ni yana faɗin alheri da ni yana haɗa sulhu da ni yana haɗa abutaka da ni duk abin kirki da baki yayi sai ya zaro ya faɗi wa mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa sai koma wajen Allah ya ce ga abin da ya faɗi sai ce koma wani gurin sai ya dawo wajen bangaren hannu ya ce ah aini kuma ai da ni yake mika alheri da ni yake ba da sadaka da ni yake shafa kan marayu kun san shafa kan maraya yana da lada da yau wannan bawan Allah maraya ne rika shafa kan kana jawo shi a cikin ce ai da ni yake aikin alheri sai ya koma sai ce koma wani gurin sai a zo wajen kafa ce ai kuma da ni yake takawa ta kuma masallaci da ni yake zuwa wajen wa'azi jani yake zuwa wata da zumunci kafa za ta faɗi wannan to idan ya je dukkan wajen ya zo kunne kunne ni ma da ni yake jin alheri da ni yake ya ta faɗa duk gabobi dai kowace gaba sai ta faɗi abin da aka yi alheri da ita to in ya koma zara'ilu wajen mutuwa ta koma wajen Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ba mala'ika mutuwa umarni ya ce rubuta sunana a tafin hannunka rubuta suna na tafin hannun ka rubuta Allahu a cikin tafin hannun sai ya koma wajen wanda za a karɓi ran ran mumini fa kenan sai ya ce sai ya ce in ka je nuna wa ruhin shi wannan suna in ya dawo wajen wanda za a karɓi ran sai a nuna wa ruhin wanda za a karɓi ran sunan Allah to tun da ran mumini ne yana son Allah yana son sunan Allah wannan ni'imar ta sunan Allah to sai ta shiga da shi sai a karɓi ran ta baki wajen fitar ran ana jawo ruhin ran ana jansa in ya ɗan ji zafi sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa ita mutuwa ɗan sai a ce bishi a hankali ya ɗan huta ana ja ana ja a zo gaba gaba har a fitar da ranka baki yayi daidai da faɗan Allah subhanahu wataala da Allah ke cewa allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya zuwa dai karshen aya wannan aya ta tabbatar da fitar ran mu'mini yana samu cikin sauki kuma mumini dan gata ne wajen daukar rai ku ji dan kisa in ba dan gata ba yaushe za a zo daukar ranka ana kun wannan abubuwa salsala ne to shi yasa wani aya Allah ya cewa wannan shi dadi na wannan shi dadi nashna wanda ake mala'ikun da suke daukar rai a hankali bisa nishadi na shi dadi nashna ainihin wato wannan aya allazina qalu rabbuna Allah wanda suka ce ubangijinmu shi ne Allah sun matsakamu suka daidaita Allah sai ce ta tanazzalu alaihi wa mala'ika mala'ikun mutuwa za su sauka akan wannan mutum wanda ya ce Allah ne ubangiji na ya tsaya ya daidaita ya yi aikin kirki Allah zai sauko mala'iku nan malamai sai suka ce mala'ikun 'yan tawagar Azra'il ne ta tanazzalu alaihi wa mala'ika su ne mala'iku ‘yan tawagar azra'il su ɗari biyar ne kamar yadda ake operation za a ɗauki za a wucin tiyata akwai babban likita akwai ƙananan likitoci ai ana jiko in za a mutum operation kamar za a da cikin mutum Allah kiyaye to akwai babban likita wanda yake aikin operation din akwai ƙananan likitoci wanda suke miko mai kayan aiki to shi azra'ilu shine babban shugaban tawagar mai karɓar rai sauran mala'iku ɗari biyar ɗin za su na wara da fararen kaya da haske za su suna haske mala'ikan ainihin azra'ila yana gaban su shi ma da haske haka zai zo a ɗauki na ta tanazzu da alaihi labarai da Allah ta hafu za ka rika cewa karka tsoro wala ta zanu karka bakin ciki wa absuru bil jannati allati kuntum tu'adun a rika ba shi albishir aljanna wanda aka yi ma alƙawari wannan lokacin da ake kawo sunan Allah nan wannan mumini sai rika kallon sunan Allah kuma sai a nuna masa makoman ranar alkiyama in ya shiga fa inda zaka yana kallon ana dan cire ran yana kallon gidan sana aljanna ana nuna masa Allah ta mu dace dan uwa shine Allah ya ce waja'a sakratul maut bil haqq zalika ma kunta anta kai dan adam kake so ta in kake so shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi babban misali ke da ya fara jinya don a nuna mana mai koyi shi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je baki wani mutum sahabi ya rasu ya yi mai sallah an haya an je an kai shi har da shi aka yi mai jana'i aka dawo da rana yana ɗakin aisha sai yana shigowa gida ɗakin aisha rafi Allah anha sai ta ce masa ya sunullah kaina na ciwo manzala ta ce ya aisha nema kaina ina jin ciwo yadda kake jin ciwon kan na nema haka nake jin ciwon kan wannan shine farkon rashin lafiyar manzan Allah kuma dama shi an gaya masa an yi wasiya ga al'umma duk wasiya ya gabatar da ita wasu su bin nisa ika ya gada duk abin da zai faɗa hukumar da yake yake tsaye gabanin fara rashin lafiyarsa wasiya ce ya bar mana komai sallallahu alaihi wasallam duk abin da zamu shirya ya aje mana aka fara wannan jinya an ce ranar litinin jinya sai tsanani sallallahu alaihi wasallam kin yana shiga ɗakunan matarsa da kanshi har ta kawo sai alfadlu da imamu ali su ne suke iya ɗaukar yana aina ana gadan ina nike gobe mata suka lura da yake mominai ne ba irin lokal mata ba ba ne a inda irin lokal mata mu ne yaya lastun na ka ahadi min da tsayin ta bai ya ni sa'an na yi ummahatul mu'minin iyayen mu mata iyayen mu'minai da suka fuskanci manzon Allah ga inda yake so ya ƙara jinyarsa ɗakin Aisha na na Aisha sai suka haɗu suka yi mitin suka ce abin manzon Allah ya shiga ɗakin ta domin yawo da shi da ake da shi ana matsa ma sallallahu alaihi wasallam sayyidina Fadl da sayyidina Ali radiyallahu anhu suka kama shi yana takawa da kafa suna rike da kafaɗinsa aka kai shi ɗakin na na Aisha sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yana kwance yana kan cinyar aisha ina mata yanzu matan mu mun yana rashin lafiya ka ɗauke shi ka rungume shi kamar ran kake runguma ɗanka matan mu ba su kai wannan ba su kama manzon Allah ta rungume kayan ta sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman dan uwanta dan gidan Sayyidina Abubakar ya shigo da aswad irin bai tauna ba hannunsa ya zo ya dungu manzala manzala ya rika kallon wannan aswaki duk da su koya mana da wannan sai da tana aisha ta san halin sallallahu alaihi wasallam da barka sai ya rika kallon wannan aswaki sai ta lura sai aswaki ya ce ta nuna mai yana so ya saka kai ya ta karɓi wannan aswaki wajen kan wata abdurrahman ta sa shi a bakinta ta tattauna masa sallallahu alaihi wasallam ku ji matsayin sai da Aisha da yawunta mai albarka ta tattauna wannan aswaki nan gefe ga ɗiyar ta faɗi dama da fita ke jinya ta tattauna ta tattauna ta tattauna ta sa mai a baki ya rike ya sa a baki ƙarshen abin da ya shiga cikin cikin manzan Allah ya wuce da jina Aisha ne. Sau da haka ya ringa aswaki, yana san aswaki, sallallahu alaihi wasallam. Yana san aswaki. Sai ta ji yana faɗin wasu maganganu yana kallon sama. Ta saurara. Ta ji mai manzan Allah yake faɗa. sai ta jera cewa ma'allazina an amallahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ma'allazina an amallahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ta jera fadin wannan sallallahu alaihi wasallam can ta jera wa addu'a Allahumma ita yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma iktirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la allahumma iktirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la sai zo na cewa inna lil mauti sakarat wa ja'at sakarat al mauti bil haqq inna lil mawt sakarat bayan yana da ɗebo ruwa sallallahu alaihi wasallam akwai wani ruwa a kusa da shi a ɗakin da ya sa hannunsa mai albarka ya ɗebo ruwan yana sha fuskarsa nan bai sa kowa ya mai ba bai ce Aisha ta mai ba bai ce Fatima alaihi salam ta masa ba sai ya ɗebo da hannunsa mai albarka yana shabawa a fuskarsa yana kan cinye Aisha mata sai na cewa inna lil mawt sakarat lallai mutuwa tana da ɗaci wannan diddan a koya mana ne a ƙarshe sai rika wannan addu'a Allahumma inni dilli warhamni wa alhiqni bis salihin Allahumma sai ka karasa Allahumma arrafiqil a'la Allahumma arfiq al-ala Allahumma arfiq al-ala yang ketiga sallallahu alaihi wasallam kun sai hikima wannan wannan aya waja'a sakratul maut bil haqq zalika ma kunta min mutahid hikima kawo wannan sai da tana Aisha da Fatima suka rawaito sai tana Ali da Fadl su ne a gindin manzon Allah kullum suka kawo wannan ruwaya da muke karantawa dan bi koyi me ya kamata mu yi kowa sai ya zo gurin za mu yi jinya mutuwa za ta zo wata mutuwa ba jinya haɗari Allah kiyaye to duk wanda ya samu kansa a irin yanayi ko rashin lafiyar jinya a gida ko rashin lafiya a asibiti ko abin da ya kamata wannan ya samu ya yi wannan abin da manzon Allah ya nuna mana ne hikimar wannan dan ku koyi da shi sallallahu alaihi wasallam ku ji manzon Allah yana cewa inna lil mawti sakarat wa ja'at sakaratul mawt bil haqq zalika ma kunta min mutahi jama'a Allah ta magana lafiya to wannan shine a takeice manzon Allah Allah ya karɓa mana shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shine manzo Allah na cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alheri ce gare ku mutuwa ta ma alheri ce gare ku yan uwa mu dage ne ta aikin kirki idan mumini ne yadda aka faɗa to mutuwa za ta zo cikin sauki za ka ji kamar barci kamar a ce a yi maka allura ta wani abu da yake damu allura kuma mutum ka ji kamar bitan ɗaya an maka sai ka ji barci wani bacci za ka ji min daɗi shi ne malam mai kawai ne ke cewa nan da mutul arusi ko allazi la yuqizu illa habban nasi ne malaiku sun ce kai bacci baccin ango wanda ya angwanci wanda wanda zai tada kai daga baccin wanda mafi su amarya kenan amarya za ta tashe ka ta ce ango tashi kai alwala kai sallah ta tafi masallaci to haka mutuwar mumini take Allah ya muna ciki jama'a mu dage mu ci aikin kirki aikin kirkin kuma mu saka san manzon Allah a ciki insha Allah mutuwa za ta zo mana da sauki za mu ji kamar bacci ranar da aka yi busa ta farko busa ta biyu busa ta karshe wadda za mu karanta aya wani bi hafi suri an ma karanta za a yi busa cikin kahu zalika yawmul wa'id in aka yi busa cikin kahu wannan busa ta kafan ita ce mai ranan alkawari ranan tsoratarwa ga wanda matsoraci kenan wanda an za a tsoratar kamar azaba kenan to wannan malamai suka ce wannan busar kusan kamar karatun mu na nan muka ce busa uku ce ake yi akwai busa wacce za a yi ta farko wacce kowa ta tsoratarwa kowa zai rikici sannan sai a yi busa ta mutuwa sai kuma busa ta tashi bayan an mutu to wannan wani suka fi so ita ce ta ƙarshe ta lahira wacce da an yi ta shi kenan wacce ita ce wadda malamai suka ce bayan an yi busa ta ɗaya an yi ta biyu to israfil shi kuma zai sa wannan ƙaho na busa a bakinsa wannan ƙaho tarihi ya tabbatar ranar da mala'ika jibrilu ya gaba da manzon Allah صلى الله عليه وسلم أغار حراء حين كان يتعبد في غار حراء لوكس اللي يجي بوتاء أبو بحراء أو أن اللوكس اللي يزور يغيش مكانه سمدا yace mai ikra ma na da kare aka aiko shi ya zo wajen na Khadija alaihi salam to wannan ranar da ya zo gaya mata cewa Allah ya aiko ni to tun daga ran nan Israfil ya sa wannan kafan a bakinsa yana jira Allah yana jiran Ubangiji da cewa Musa. To wannan Musa ita ce, wadda da ta shi ke nan sai malamai suka ce to Musa ta ɗaya da Musa ta biyu zai mala'iku ne za su. Amma wannan wanda ya sa a baki wanda ya sa bakinsa a bakinsa yana jira Allah umarnin Allah to ita ce wannan. Sannan za mu ga duk inda kaji Allah yake yawmul wa'i kamar yadda ya fara a nan wani suka fi suri zalika yau mulwa'i alwa'i shi ne ranar kiyama ranar da za a azabtar da wanda bai bi Allah ba shi ne zalika yau mulwa'i wai amma sunan zai iya ɗaukar kuma ranar kowa ce alkawali wanda Allah ya yi maka cewa in ka bi Allah Allah zai maka rahama to ranar ci amma akasari wannan wa'i ta fi zuwa akan ranar da babu mafita ga kafiri ranar da babu mafita ga munafiki ranar da wato da kamar da bahaushe ke cewa ranar kin dillanci ita ce zalika yawmul wa'i to dan uwa Allah ta mu dace Allah ta mu je a sa'a to ya Allah ya ci gaba
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
Allah ta ci لقد gaba كنت في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم هديد وجاءت كل نفس ranar alkiyama bayan an yi wannan busa ta ƙarshe kowane rai zai zo ma'aha sahibun wannan rai za ta zo tare da mai jagoranta mala'ika ne ko kuwa kamar yadda malamai suka yi sabani mala'ika ne ko kuwa ran naka ko kuma wa kamar yadda za mu gani ma'aha sahibun wa shahid nan malamai sun yi sabani na tafsiri amma kowanne zai zo ba sabani bane wanda zai kawo wani damuwa asai ko shahid wane ne shi imamu suyuti ya tafi akan sa'ikun dinnan mala'ika ne ma'a sa'ikun mala'ikan nan da aka yi magana ko dai raqibu ne ko aji sa'ikun kenan shine malam yace malakun ya suƙuha ilaihi wato mala'ika ne wanda zai jaran zuwa ga Allah wa shahid ya shahadu alaiha bi amaliha wa huwa al'ayadi wa huwa al'aidi wal arjul wa ghairiha shi imamu sindi haka yace yace mala'ika ne shahid kuma gabobinka kuma wannan fasara ta fi fitowa sosai saboda ne akwai can cikin suratul nur ne ko yawma tashhadu alaihim arsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqq al-mubin al-khabisat lil-khabisin zuwa da karshen aya wal-khabisun lil-khabisat cikin ajin cikin suratul nur to kaga wannan wannan ma'a sa'ikun wa shahid shahidin nan shine gaɓoɓinka gaɓoɓinka su ne za su zama shaida yau ba shahadu alaihim arjulu ranar da ainihin wato arsinatin kai ranar da wato wato harshenka harsunan mu za su yi shaida a kan na limanin wannan ba karamar tagagun kenan ranar kamun ga abinda kake da shi jama'a masu tsoron Allah abinda ba za in ka rabu da ita a ce ma na kasashe ne da Allah yanzu aka ce mutum baya da harshe yaya ai magana ba za su yi ba ta ce ya zama na kasashe in aka ce mutum bai da hannu ba shi ma na kasashe ko in aka ce mutum baya da kafa ya zama na kasashe to wa'annan abin da kake tare da su da da ainihin harshenka da kawan ruwanka da hannayenka da kafa da dukkan wani da kunnenka da idanka shi ne ainihin dukkan gabobinka su ne za su shece ka ranar alkiyama wajen alkullun sun ma'a sa'ikun tare da ainihin wancan mala'ika wa shahid da kuma ainihin wato wato gabobinka wannan fasarar ta fi fitowa sosai malamai sun yi maganganu da yawa wanda za mu gani a nan akwai imamul fatawul kadir na imamu shaukani tafsirin fatahul qadir wanda tafsiri ne muhimmi kwarai da gaske malaman tafsiri la yastaghna an anhu duk malamin tafsiri la yastaghna anhu inda kana san ya malami ne ko kwarai da gaske imamu shaukani to zake cewa wannan sahibu din da Allah ya ce wato katibu sayyi'at shi haka yake haka wasu malamai suka ce mai rubuta maka ainihin wato laifukan da kai wa shahid katibul hasanati shi kuma shahid wanda zai rubuta maka lada kaga kamar raqibu da ajibi kenan in dai ana nan guri da sai ce wa qila nafsuhu aw qarinu wasu malaman suka ce shahidun nafsuka ko qarinuka ma'ana mala'ikan da shine qarinuka wanda yake tare da kai zai rubuta maka lada ko rubuta maka alhaki sai ce wa shahidu jawarihu sahibun wa shahid shahidu din gabansa kaga ya dawo tafsirin jalalain kenan malam imamu ne wato su kaga ya dawo kan wannan magana ko kuma au a amalu ko kuma ayyukan mutum kaga dai da ana nan domin gabobi su suke aikata aiki da aikin kirki ko aiki sabanin haka to shi ma imam sai ya ƙara da cewa a cikin dai shaukani imam al-fatawul kabir yake cewa dhahak imam dhahak babban malami yake cewa al-zaiqu min al-malaika wa shahid min anfusihim yani al-aini wa al-ardi wato imam dhahak sai ce al-zaiqu ma'aha sa'iqun sai ce sa'iqun din shine malaika wa shahid min anfusihim kuma shi al-shaidu shahid shine wato wato gabobinka to dai a takaice in muka duba za mu ga waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid sa'iqun din mu dauka mala'ika ne cikin mala'ikun nan guda biyu raqibu da atidu kamar aiki ne ya haɗu akan mutum assignment ne kuke yi guda biyu kamar da makaranta karatun jiya raqibu yana rubuta aikin lada ne atidu yana rubuta aikin alhaki ne to ranar da ayin ɗinka in ya cika da ayyukan kirki ne wane ne zai aiki raƙibu ko idan fayil ɗinka bai kai ba za a baka littafinka a hannun hagu wane ne zai aiki a ne to kaga ranar da sa'ikun wanda zai aikinsa zai miƙa wa Allah subhanahu wataala ko kuma zai nuna wa ubangiji ga abin da ya faru to idan mutumin kirki ne Allah ta muna ciki shine wato misalin raƙibu kenan shine zai aiki shi a cido yana gefe domin fayil ɗinsa bai kai ba yana rike da fayil ɗin amma shi fayil ɗinsa bai kai ba a lokacin domin aikin ya fi cika wajen wa wajen rasibu ne mai aiki idan kuma Allah ya kiyashe mu mutum aikinsa bai kai ba to a cido ne a same mas'ulu an kenan concern akan aikin sau da kan a cido shi zai ɗauki wannan fayil ainihin wato a miƙa wa mutum a hannun mai a hannun hagu Allah ya kiyaye to kaga da dukkan tafsirin da malamai da suka tafi duk da ya zo guri daya Allah zai samu dace wannan rana Allah sa mu ji ta a'a to ne Allah ce gaba laqad kunta fi qablati min hada Allah sai ke cewa to ka kasance wato cikin rafkana a wannan ranar kaga nan an dawo iltifati zuwa wajen wa zuwa wajen kafiri laqad kunta fi ghaflati ka kasance ka rafkana min haza daga wannan ranar wato ranar kamun da ke nan ranar indillanci ranar alkiyama baka shafna an ka riba aka ko gina uka sai muka yaye maka abin da ya shigartar da kai ba ba su rika yau hadi yau kana ganin kar ba zai yau ga ka ga ka kun littafin ka ikra a umukar kitabiya karanta littafin ka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka da kanka wani malami yake kai Allah da da adalci yake kai aiki gaban ka za su shaida bakin ka ya shaida hannun ka ya shaida naka hannun ka idan ka ya shaida kunnen ka ya shaida kafafun ka shaida naka na jikin ka kuma an rubuta gashi nan a fayil kuma a miƙa maka a ce ikra a kitabaka ka faɗi da suka yau alaika karanta da kanka wannan adalci na Allah ba karan ba karamin adalci bane Allah adali ne wannan Imam Suyuti sai ke cewa lakar kunta fi dunya fi khadat min hadha an-nazil ku duba cikin Suyuti yace lakar kunta fi dunya ya kai dan adam da Allah ya ce lakar kunta fi khadat min hadha ka kasance a duniya fi qiblatin min hadha an-nabil ka rabkana akan wannan abin da ya sauka akan ka annazul bika wanda ya sauka gare ka al yau makashafna an ka zai bawo ka muka yaye maka wancan marfin na barin Allah da kai azalna gaflatuka bima tushahidu muka yaye wato gafalanka rafkanaka akan abin da kake gani al yau wa basarka al yau hadid yau ga kana gani sosai ba wani abu imamu shaukani sai ke cewa kala sudiyu as-sudiyu babban malami ne shi gashi malamin tafsiri malamin hadisi yana ma shiga tarihi yace al-murad bil ifa fa kashafna anka ghita'uka me ma'anar wannan yace annahu kana fi dunya fi batn ummi dan adam ya kasance a duniya yana cikin cikin mahaifiyarsa fa wulida sai aka haife shi kunje ba shi yadda ya fassara sai ce ba wulida wa qila innahu kana fil qabri yata'u kadan nan yana cikin kabari fa kushira ko fa nushira sai aka kai da shi sai malam shaukani ya ce al awwal aula magana farko cewa kana cikin mahaifiyarka sai aka haife ka shi ya fi dacewa da fassara da kan kunta fi gablatin min hadha kana cikin cikin mahaifa ka fashe bana an ka tsawo ka kana cikin mahaifiyarka kai da babu kai daga ruwa zuwa jini zuwa waye ka zauna cikin mahaifiyarka kai wata tara aka haife ka baka shafna an ka gida uka kenan aka haife ka to za ka haife ka bai kamata kai da aka haife ka uwa ta rene ka uba ya rene ka har ka zama baligi aka nuna maka da aka haife ka zubul aka haife ka musulmi kullu mauludin yuladu ala fitratil islam fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dukkan dan adam ana haihuwar shi musulmi ne iyayen shi ne suke mai da shiwa ba ya bude in bai ya kudawa ne ko ba ma guje in ma kudawa ne ko ba nasari in nasarawa in na in nasari ne sai da so yadda ya gani in musulmi ne fa shi ma kai ga musulmi ko shine mafuhu mukhalaf kenan sai zama musulmi dama musulmi ne sai zarci akan musulmi islam din sa dama musulmin ne to sai zarci akan islam din to nan ya zo duniya fa walida kamar yadda imamu shaukani yake faɗa a nan ce su diya mana sai ya zo duniya an haife shi to kuma zarkar yau mahadi yau ga yi kana gani tar maza zai an baka hankali an baka malami in ma baka riski manzan Allah ba ka riski sabon manzan Allah in baka riski sabon manzan Allah ba ka riski tabi'ai in baka riski tabi'ai ba ka riski asba'u tabi'ina in baka riski su ba ka riski malamai kabirin an kabirin har zuwa yau gashi yau ga Qur'ani gaban al'umma ana karanta maka to me ya rage sai ka bi Allah shi ne Allah ya ce babbatar ka yau hadi ga shi kana gani shar masa zai me ya rage kai sai ka ga to Allahu a'lam dai kowanne sun yi maganganu wanda dai maganganu na masu yawa ne babu lokaci to me Allah ya ce gaba wa qala qarinuhu hadha ma ladayya aqim الخلاف جهنم كل كفار عليم وقال قرينه sai mala'ikansa wanda suke tare kullum shi ne karinu sai yanzu suna nan tare da mu dukkanmu na kowa suna tare da mala'ika sarki guda ciki suna nan da kuma mu'aqiba min bai ne dai domin kalbi suna nan tare da wa qala qarinu wanda yake kusa da shi kullun suna tare shi ne qarinu haza ma ladayya ati abinda duk Allah ka umarce ne rubuta ati gashi nan hadir shi ne ati shi yasa shi atidu aka sa mai wancan sunan atidu saboda shi ne wanda in an kawo saboda sakamakon ka bai je ba ila kai musu da shi kace ni ba haka bane ka san ko dalibi a makaranta ko in kaga ɗalibi na rigima a makaranta an kafar zal yana bi yana ta bita to bai ci bane eh man amma in ya ci sai rika cewa a umu qra'u kitabiya ka ga zal dina qra'u kitabiya amma in ka daina ta cewa ne ba kaga malamin nan ka san da rashin hali suka cewa malam ya dawo da da ba ma da sai malam wai malam ya dawo da ni wallahi kaga malamin nan ya dawo da ni ya za a yi malam ya dawo da kai algaba ta malam malam bai dawo da kai ba kai ka dawo da kanka to nan ya sa aka sa atidu atidu ma'ana hadin wanda shi zai kawo fayil a yi bincike shi yasa aka sa mai atidu shi yasa na ala cewa haza wa kala karinu haza ma ladai a fi ga abin da duk na rubuta ne aiki na Allah abin da ka sa ni na yi duk ga shi nan hadin shi ke nan to a nan malam zai ce mala'ikan mutuwa ne wanda Allah ya haɗa ka da shi kamar da aka yi bayani shi ne arraqibul atid na shi ko malam sau ta ce raqibul atid ka iya kiran shi raqibu za ka iya kiran shi atid domin abu da yana ko ne aiki da yake kanka sai aiki raqibul atid fa yaqulu al-mas'ul anhu min al-malakayn wato wanda yake da aiki yake da tuci a cikin mala'ikun guda biyu sai ce haza amalu al-maktul indi hafi aikin da bawan nan yayi ga wanda na rubuta gashi a halarce presently gashi mun present din sa waqila wasu malamai suka ce al-murad bi qarinihi ash-shaytan wasu malamai suka ce abinda ake yin qarinin nan shaytan ne ya qulu shaytan shaytan sai ya ce masa in ya bi shaytan din haza shakhsu allazi indi hafi wannan mutumin wanda ya biye min gashi yau na zo da shi gashi Allah tun ranar fitowa kenan gashi ma'inun wa ma'ayyau lallari ya shirya ya tanaji shiga wuta wani tafsirin kenan sai muka koma cikin imamu shaukani sai ce innal malaka kala mujahid imamu shaukani sai yake cewa innal malaka lallai mala'ika ya qulu min rabbi subhanahu wa ta'ala malaika zai ce wa Allah maraukin sarki hazan lazi wa kaltani bihi min bani adama wannan shine wanda ka wakilta ni kace in yi aiki tare da shi ga dan adam kad ahazartuhu gashi na kawo shi wa ahazartu diwan amali na kawo shi gashi ya Allah ga diwanin aikin sa na kawo kun san diwani file kenan kaga wannan wannan fasara ta fi ta fi ta fi daidai da yadda yakin ayi Allahu akbar shi wannan mala'ika zai faɗi wannan shi ubangiji aikin da ka bani ka wakilta ni gashi na yi gashi na kawo maka shi gashi ya zo gaban ka kuma ga diwanin aikinsa wanda ya karanta diwanin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid min qawlin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid min babu aula min amalin kenan magana kama balle aikin ka duk abin da ka to saboda haka wannan shine abin da malam ya tafi sai yake cewa kuma an ruwaito wani bayanin cewa inna qarinahu min ash-shayatin yaqulu zalika ai abokan sa shaytanu ne za su faɗi wannan ai haza ma kada hayyatu guraka sai ce wa dan abokin sa mutum kenan shine abin da na shirya maka gashi tunda ka bi ni wal yalzima to ga abu yau ga ranar ga ranar rabuwa yau ta zo dama shi na wutan ne zai ce sai mu ta tafiya lafiya to dai ka je da malamai kun je da malamai su da wannan wannan abu dai gashi dai wannan ayoyi da muke karantawa suna daga cikin ayoyi wa'anda akwai tsoratarwa akwai tsoratarwa kuma akwai raja in a yau shi shi yasa ake so mu ne zo bainal khawfi war raja mu aqidan mu ta ahlus sunna ashariya shine karka karka ce kai al'amnu mai makarillah al'amnu mai makarillah kawai ka ce shi ke nan ni ni kawai allah abin da zai yi shi ne amnu mai makarillah yana daga cikin sharuɗa wani ɗari ka tijjani amma karka sake da wani duk abin da za ka yi karka sake da al'amnu mai makarillah sharki ka ce ka yi duk abin da za a yi to kakkai wannan kuma ka ce a'a aini kuma ni kawai ni dan aljanna ne ka tsaya bayan alkhawfi wa raja nan kana tsoron Allah cewa zai azabtar da kai ga akidi nan nan kuma gefe ka tsaya kana ainihin kodayin ubangiji zai saka aljanna ga rakibu shine bayan alkhawfi wa raja mu'mini ya tsaya tsaka tsaki ko ina nan ka kalli ubangiji a matsayin sa na ubangiji ne zai iya azabtar da kai bangaren abu kenan bangaren dama ka duba kuma ubangiji mai rahama ne mai gafara ne zai gafarta to ka ta kuma sai kai aiki kakka zama kuma ainihin wato kamar yadda sahabbai suka ji gara ba wannan hadisi na azna azaliya cewa kowa an rubuta bi katabirin ihi wa shaqiyyin huwa aw sa'id kowanne an rubuta masa cewa tun azal cewa in dan wuce ne kai kawai dan wuce ne kai tun azal in dan aljanna ne kai dan aljanna ne kai sai sahabbai suka ce ya rasulullah fa fi malama don haka ne aiki kuma to to me yasa zamu aiki tunda kowa Allah ya rubuta azali azal ta tabbata kun kudi mal'amu sai ce imalu fa kullum muyassar lima kulika la manzo Allah sai ce ku yi aiki kowa Allah zai sauƙaƙe masa akan abin da aka halice shi akai idan ka kana aikin kirkin to azal din kenan an gane in kana aikin kirkin kana tsaye da sallah kana azumi ramadan kana azumin nafilfili kana biyayya ga Allah kana biyayya ga manzon Allah kana biyayya ga iyaye kana maganganu na kirki kana aikin kirki a rayuwarka to shi ke nan wuyan sauran da mako ne kalaka a shirki azamin kan aljanna ne in ku kawaye gari ka ga kai ba ka sanya sallah da an kira sallah ba sai ka jiran ka ya baci ko kuma ba ka san ibada ba ka san wani aikin kirki to azartin da kanka kenan a shirki kenan kai dan wuta ne kenan Allah ya so da in kaga kana ta aiki da kirki to alama cewa babban alama ce cewa kai ka mumini Allah ta daga ciki to da Allah ce to ai ba mu karanta alkiya fi jahannam eh ya ce sa aya ɗaya da ya kamata a karanta rika bi daki daki ya ko alkiya fi jahannam sai Allah ce a saka su cikin jahannam kullu kafarin ani dukkan kafara wato kafiri wanda yake mai girman kai ani mai taurin kai malamai sun yi maganganu da yawa akan alkiyati jahannama din za ku ji ya zo tasniya ne alkiyati jahannama ku duba sawi tafsiri ya ce kalin suyuti ai alki alki au alkaini wa bihi kara alhasan fa ubdilatin nuna alifan haka imamu kuka duba cikin jalalin zagon ya ce ai alƙiya wato Allah yana cewa kusa kashi kusa kashi da ya so biyu ya faɗa kun san wannan ya fi ya fi tsoratarwa a ce kusa kashi jahannama bai kai tsoratarwa akan a faɗa so biyu ba an gane Allah ya ce kusa kashi kusa kashi jahannama wannan ya fi tsoratarwa imam suri akan wannan ya tafi sai ce wa bihi kara al-hasan aw al-qayn al-qina ko al-qayn saka shi sai ce wannan imam hasan haka yake karantawa za a saka sai sai ce to wa kujalatu nun alifan da aka cire wannan nun da aka sa alif maimakon nun da aka cire nun da aka sa alqiya ya zama wannan alif to to nan a wannan tafsirin yana nuna alƙiya fi jahannama ku saka shi ku saka shi kaga ku saka ta yi yawa kenan da bai daidai a duniya ba alƙiya fi jahannama ku saka shi ku saka shi shine abinda wasu malaman suka tafi a kai amma ibnu kasir sai yake cewa wa qad ikhtalafa al-luhat fi qawli alqiya malaman nahwu malaman lugha na larabci sun yi sabani akan maganar da Allah ya ce alqiya fi jahannama fa qala ba'dhum wasu malaman sai suka ce hiya lughatun li ba'd al-arab wannan harshe ne da wasu sashi na larabawa yuqatibuna al-mufrad bi tasniya suna yin maganar mufradi suna mufradi ne sai su mai da tasniya saboda me saboda girmama abu saboda karfafa abu mufradi ne amma sai a mai da tasniya abu ɗaya ne a ƙa'idar abu ɗaya ba a mai da shi ibara ta zama tasbiya ka ce kai ka tawo sai ka ce kuma ku biyu ku ƙarasa ya ba da ma'ana? ba zai ba da ma'ana ba sai dai ka ce ku tawo ku biyu kenan ku ƙarasa shi ne ba da ma'ana amma larabawa wasu laraba suna yin irin wannan sai kawo idan suna son su karfafa abu kenan sai kawo wani baiti wanda yake cewa Hajjaj bin Yusuf Sakali wanda muka yi magana nan na kwanakin baya an Hajjaj annahu kana yaqulu ya hirsi wato kai mai gadi na idriba unku kaga mai gadi na daya sai ce idriba unku ka doki wayansa man ma kashi a zanna mace baya da tausayi inda za ka ji kistar hajjaji za ka ji bala tashin hankali ne ko a kashi ko a doki ai wannan mutum bai ba wallahi duk inda za ka ji tarihin hajjaji wallahi za ka ji tarihi ne ba tausayi sai ke cewa kai mai gadi na izurba ɗinku doki kaga izurba mai tafiya kaga da sai ce ibrahim uku doki wuyansa kamace shi dokan min shi sai ce ƙetar ba sai kawo tasniya wannan suna yin haka sai kawo wani waka wa mimma an kaza inji dai ba ibn kasir yace daga cikin abin da suka kawo cikin waka sai ce fa in tazzaruni yabni affana azzajir wa in tatrukani ahmi irban mumanni'a yake cewa yake wani mutum ne yake faɗi wa wasu mutane wani wani mutum yake cewa fa in tazzaru ne in ka hana ni yabda afana ya kai dan afana in ka hana ni to zan hannu in ka hana ni zan hannu ina mahallin shahid anan sai cewa in tatrika ni kaga ibn afana ba ibn afana mutum ne ba ba wancan ba ba wancan babban ba wani ne ibn afana yace in ka hana ni zan hannu وإن تتركاني بتسمية بتسمية بيتي وإن تركتني با بيتي وإن تتركاني إن كنت كبني وسوبي كنا to zan kiyaye kaina kuma zan hana kai zan zan kiyaye mutunci na zan tsare mutunci na in ka hana ni zan hana in ma baka hana ni ka banni to zan ci gaba da tsare mutunci na mahallin shayi dai waka ce ba wai dan musamman anar ga hakika ma abinda muke so ne mahallin shayi alkiya ce jahannam to sai sai wato ibn kathir ya wani bayani wanda kusan dukkan mufassir tafsirai haka ake tafiya a kuma ya fi sai ce wa zahiru da Allah ce alqiya fi jahannama zance mafi bayyana a cikin wannan aya annaha muhamaba wannan magana ana magana ne da wa ma'asaiqi wa shahid a wancan magana da Allah ke kul ma sa'ikun wa shahid Allah ya fada ce tana ta magana ne akan as-sa'ik wa shahid mala'ikun nan guda biyu a wata fassara ɗin as-sa'ik mala'ika wato raqibu ko aki as-sa'ik wa shahid fa as-sa'ik ahdaru sai ce as-sa'ik shine wanda ya kawo shi mamaci kenan ya kawo mutum ila arsatil hisab ya kawo shi filin hisabi shi as-sa'ik shi ne ya kawo mutum a filin inda ake filin daga na hisabi balamma addin shahid alaihi amarhum Allah ta'ala bil khair lokacin da shedu suka sheda a kansa su ne gabobinsa sai Allah ya haɗa gabobin ya ba su mutum abu ɗaya sai hada sa'id din ya ba su abu ɗaya an gane karatun da sa'id ya kawo mutum wajen ubangiji a filin hisabi sai gaɓoɓi suka shaida sai aka haɗa gaɓoɓin ɗan adam abu ɗaya aka maida shi wannan sa'ifin mala'ika abu ɗaya sai Allah ce alfiya fi jahannam da kai mala'ika al-sa'il da ku gaɓoɓin mutum wanda Allah mai da su abu ɗaya alfiya fi jahannam ku saka cikin jahannam ai kun ga wannan tafsiri ya fi daidai ko ya fi fita sosai an gane za a ga malamin tafsiri sun tafiya a kan wannan alƙiyati jahannam wato za a ce wa mala'ikunka raqibu da ajidu ko ainihin ainihin wato mala'ikar raqibu ko kuma gabobinka a ce ku saka cikin jahannam kaga ya fito a ne to in Allah ya ce wannan ilil khair ko anna ilil khair mu'tadin murid Allah ta'ala sai ce manna'in lil khair ai bayan a cikin anikin ne ko manna'in ne din subhanallah manna'in lil khair wato mai hana ba da alheri mu'tadi mai ƙetare iyaka ne muridu mai shakku ne ai la yu'addi ma alaihi min al shi ne masa'idar kai ba ya ba da abin da ya zama wajibi a kansa na haƙƙin Allah wala darrun wala sila ba ya wani aikin kirki ba ya sada zumunci wala sadaka ba ya ba da sadaka jama'a mu kiyaye kada mu zama manna'in lil khair eh da yawa hausawa suna cewa wannan manna'in lil khair kar ka sake ka zama marowaci wallahi rike abun hannunka ba abin da zai kare da kai in ka rike ka rike ba da wani amfani ka kwatanta shi yasa nace ku da kun ban mana inda na dauki ƙara sako saura ka lokacin ayyama ba na'am manna'in lil khair ma'ana wanda bai ba da haƙƙin Allah baya abin kirki baya sada zumunci baya talaka shine nace ku kiyayi jama'a mu kiyayi ainihin wato mu zama manna'in lil khair wato shine rowa ba sada zumunci ba wani aikin kirki ba ba da sadaka ba ba da kyauta ka zama marowaci sai dai ya kamata ƴan uwa mu riga ganewa ba za ka iya karanta mutum mai kyauta ba ne ko mai rowa ba ne sai wasu dalilai sun faru malamai suka ce wanda ya baka farin goro wanda ya baka farin goro to in ya sami zinare ma zai baka duk wanda ɗan kaɗan in ya samu daidai abinda Allah ya hore ne zai ke ɗauka ya baka to yana nuna wannan in ya samu da yawa zai baka amma wanda ko ba za ka iya gane samun shi da rashin samun shi ba shine manna ya dalkai Allah kiya ce mu saboda haka kar mutum ya zama manna ya dalkai a wannan musamman a wannan lokaci kana da yadda za ka taimaki mutum ko ka bayi sadaka ko kyauta ita kyauta ana yin ta ne domin sada zumunci ita kuma sadaka ana yin ta ne domin samun lada ka taimaki wanda bayi zakar dole ko ta wajibi ko kuma zakka ta sadaka shi ne Allah ce karka zama haka mutabin karka zama mai ketar iyaka malam sai ce fi ma yunfiquhu ko yasrifu mai ketar iyaka ne a wajen abin da yake ciyarwa ko kuma abin da yake sarrafawa ya tajawaza fihi al-had yana ketar iyaka kaga Allah cewa yana cewa min wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika maghlulatan ila unuqika wala tabsuqa kullal bas fataqu da maluman mahsuma kaga economy kenan kar ka zama ainihin marowaci kinaya ce wannan ta rowa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika ma'ana kinaya ce ta rowa kamar yanda Bahaushe yake cewa mai mai hannun jarirai kinaya ce ta rowa sai Allah ce kuma wala tabsuna kullal barri kar kuma ka saki hannun kawai komai ka zama kawai ka samu kawai ka tarbawa in kai haka fata ku da malumin mahsura sai ka zo da kana nadama kuma ka ce kaga ji abin da na samu na ya kare kuma ki da ka je baka samu ana so ka tsaya a kafaki in ka samu ka bada daidai yadda za ka yi kaka zama wannan ilil khairi amma asalin wannan ayar tana fa tafiya ne akan asalin kafiran da aka yi magana akan su alqiya fi jahannam anidu din shi ake magana amma ayoyin qur'ani akwai inda ake take tafiya da kamar da malamai ke cewa تجر بزيلها هكذا كده malaman tafsir da cewa wannan ayar hadin aya tajru bi zailaha ila man qala wannan aya tana ja da zailarta zuwa ga masu yin kaza duk da baya halatta ka dauki ayar da aka saukar kan kafirai ka dora kan mu'mini kamar yadda aka tare yau muke fama da wannan ayoyin da aka saukar kan kafirai wanda ba sa sallah ba sai da annabi Muhammadu ba ba sa sallah ba sai da Qur'ani ba Allah ya magana su kafirai ne sai yau musulmi ya dauki wannan aya sai ya dora kan kafiri Abdullahi dan Umar ya ce wannan sune shiraru khalqillah cikin Buhari sahihul Buhari yace shiraru khalqillah wayannan sune mafi sharri halitta Allah yana magana akan kawarij yace hamalu ayatin nazalat ala al-kuffari fatabbaquha ala al-muslimin sun ɗauko ayoyi waɗanda aka saukar kan kafirai sun ɗora ta kan musulmi jama'a duk wanda kuka ji ya ja ayar da aka saukar kan kafiri ya tsora ta kan musulmi to kawarisi sai dai ka ce ta durru bi zaiha wannan ayar tana kama za ta jajilanta zuwa ga wa'anda suke yin ainihin kamar wannan kaga ali Allah ya ce yace manna'in lil khair mudadin muri kaga ai cikin musulmi akwai manna'un lil khair kuma in ka ce mutum marowaci baka kadanta shi ba a cikin musulmi ya sa marowata in ka ce mutum ainihin wato mukutaji mai ƙetare iyaka ma'ana baya bin haƙoƙin Allah baka kafirta shi amma in ka ɗauko ayar da aka sauka kan kafire ka ɗora mutum kaulatan to ka zama kawarici Allah mu baya Allah kai mu gobe jama'a wanda suke zuwa wannan guri Allah ya ba mu ladar halartar wannan zuwa da muke kuma 'yan uwa kun ga wata dai wato ramadan na tafiya yau mun kai nawa sha takwas ko sha takwas muka kai to kun ga an kusa shiga goma goma goma karshe an kusa shiga goma karshe dage yanwa kullum muna faɗi irin wannan lokaci in lokacin ya zo in ya tafi wani ba zai gaba din ba shi kenan wani ramadan ya ta karshe kenan kuma ba babba ya ba yaro ba mace ba namiji ba tsoho ba kaza ita mutuwa haka take don haka kullum idan Allah ba mu wannan dama rika amfani da ita wallahi wani dalilin zuwan shi ne zai shiga aljanna da ya gama aiki gaba ɗaya sai a ce ai ko yana zuwa wajen wa'azi abin da kare na kamar da makaranta hadisin jiya baka dauki abin da wani abu ba sai a ce a kaga abu kaga wani abin a jiya har an tura abin da ce ayo ai yana zuwa yana tattaki yana zuwa wajen inda ake karanta alƙur'ani yana jin abin da Allah ya ci ɗauko wannan ladan sai a ba mutum haka yin uwa mu dace duk inda muka je aikin lada mai ta ladabawa muna ganowa ma'aikata goma karshe ta zo a dagi Allah ya kawo mu lokacin mu dage da ibada ita in ka ji Allah ya faɗi dare dare a addinin musulunci dare da rana ta faɗi dare ya shi su masu musiyama ilallai wanda Allah ya suka azumi zuwa dare dare shine da magariba ta yi an kira sallar magariba an yi sallah dare ya shi tun a lokacin in daren lailatul qadr ne ya zo ya zo ke in daren 23 ne ya zo in daren 27 ne in daren 29 ne duka dai kowanne in dai magariba ce to dare ya yi sannan dai mu dage mai ci addu'a Allah ta mu dace ubangiji wanda suke zuwa wannan guri duk mai bukata ya hararo bukata Allah ya biya mana Allah ta mu zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh